عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
الشيطان الرجيم سورة الفاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الحمد لله Allah ya dawo da mu ya dawo da mu bana ma a cikin karatunmu da muke yi na kwaikwayon masu tafsiri a wannan wuri mun sauke bara har mun dan zoma da wasu ayoyi kaɗan kaman guda uku ko guda biyar manzo Allah ya ce alhalul murtaid mai karatun Qur'ani daga ya sauka maza ya tashi kare ta kiya daga ka sauka sai ka tashi to in ka gama suratul nazi sai ka sake kamawa daga fatiha ka shigo bakara wuyan mu'jizar alqur'ani wanda littafi ne na Allah bai kama da littafin mutane da muka ɗauki karatu daga bakar zuwa nazi da muka je nazi muka ce mun sauke to gashi yanzu kuma an sake tashi wa minan nazi ma nazi din da aka koma wanda aka karasa da shi din ne wa minan nazi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin a cikin mutanen da ka karanta a cikin karatun ka na kula wuzu bi rabbin nazi malikin nazi ilahin nazi من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس akwai waɗansu daga cikinsu zaɓaɓɓun bayan Allah mutanen kirki wanda suka yi imani da Allah imanin gaskiya da annabi Muhammadu da abin duk ya zo da shi imanin gaskiya da duk abin da annabi ce imani da shi sun ce sun yi imani da shi da su aka bude surar bakara din suna ke kiran su muttaqin hudan shi alqur'anin nan hudan lil muttaqin shirya ce ga masu tsoron Allah sai aka lissafo aka lissafo makamomin su bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma abubakar ne yake biyowa shi ko shi ne mai magamin takuwa alladhi yuti ma law yatazakke amma li hadin indahu min ni'matin tujzi illa ibtigha wajhi rabbil ali wa la sawfa yardi wannan ayoyin su saukare akan abubakar to sai ka bashi makamin attaqwa muttaqina dinnan alladhina yu'minuna bil ghaibi lokacin da sayyidina Umar ya musulunta bayan annabi ya bayyana da shekara shida sayyidina Umar ya musulunta a lokacin da ya musulunta yana musulunta annabi yana ce Allahumma a'izza ad-din bi hadhihi al-umarayn Allah ka karbo wannan addini naka da dayan umarorin garin nan na maka guda biyu amru shamin umar bin al-khattabi sai Allah ya sa addu'a ta fada akan Umar bin Khattab sai ibn musulunta shine aka saukar da ya ayyuhan nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin saboda haka ma aka kira shi amirul mu'minin sai na Umar daga nan da daga alladhi yu'minu bil ghaibi yuqimuna as-salata sai wa yuqimuna as-salata yuqimuna as-salata ana kirari wa sayyidina Usmanu da wannan aman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yadhuru al-akhirata wa yarju rahmatar rabbi inda bai yawan ibada kunuti bai yawan karatun qur'ani bai yawan tahajjudi sayyidina Usman kenan sayyidina Ali shine yayi kokari ya samu dirhamu mai guda hudu ya kasa su kai hudu daya ya bayar sadaka a bayyane ɗaya kuma ya ɓoye ya bayar sadaka a ɓoye ɗayan kuma da rana ya bayar ɗayan kuma da daddare ya bayar hudu kenan shi ne ake masa kirari cewa masu imani da Allah suna ba da sadaka a bayyane suna ba da sadaka a ɓoye daga nan ƙulƙin muna salata sai na usmanu ƙulƙin marzar na hujjun fiƙur sai na ali alladhi yubquna wa ran bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan fa lahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun sai na ali kenan daga nan kuma sai aka kasa mutanen kashi an kasa su kashi biyu ga mutanen da suka yarda da Allah da mutanen da ba su yarda da Allah ba gaba ɗaya su musulmi ne sun yarda da Allah da abu da duk Allah yake da duk annabi ya zo da shi ciki da bai sun imani waɗansu kuma wanda suke mukamana da sun ce duk abin da kuka ce kun yarda da shi su kuwa suka ce ba su yarda da shi ba ba su yarda da Allah ba ba su yarda da annabin ba ba su yarda da abin da annabi ya zo da shi ba suna kira su kafirai to na farko din sai aka karanta mana su a cikin ayoyi kaɗan zalikar kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون أجل آية يقدا هدو sannan wanda suka ji ba su yadda ba gaba da suka fito fili saboda su jarumai ne kafirai ne jarumai ba kafirai masu tsoro irin munafukai ba duk abin da aka ce na addini na musu yadda da shi ba gaba ɗaya su kuma a cikin ayoyi guda uku duka aka gama da su su kafirai zalla wanda sun yarda da Allah a bayyane sun yarda da annabi a sun yarda da Allah da annabi a bayyane sun yarda da Allah da annabi a bayyane kafirai ne tsantsa to kuma sai aka iso kashi na uku wanda kafirai ne amma matsorata suna jin tsoro in sun ce su kafirai ne za a gudanar da hukuncin kafirai a kansu za a sayar da 'ya'yansu da matansu za a kashe su za a yaƙe su in sun ce su kafirai ne sai suka nuna mutane wai su muminai ne sun yi imani da Allah da annabi Allah ce ƙarya suke yi mahun bi muminai su ba muminai ba ne ba kamar kashi na farkon ba ne ومن الناس من يقول آمنا بالله بالله بالآخر وما هم بمؤمنين su ba mummune bane ƙarya suke yi suna yaudara ne yukhadi'un Allah wal ladina amanu
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون wai abin da ya sa suka ce su musulmi ne su ba musulmi ba ne a wai yaudara suke wa Allah da manzon Allah da mutanen manzon Allah suka yi imani su yaudare su ce su musulmi ne don a rika gudanar da duk abin da ake gudanarwa na musulunci tare da su shigo a yi sallah da su a yi azumi da su a tafi jihadi da su amma su kafirai ne tsoro kawai suna kare kawunansu da matansu da yayansu dukiyoyinsu da kara a yi garimansu kuma hun bi mai zuwa mu ne bari suna yaudaran Allah ne Allah ba yaudarwa ma'ana suna yaudaran muminai ne suna yaudaran muminai ne muminai daraja su ta kai daraja har abin da ake dangana wa Allah ma sai a dangana musu يخادعون الله والذين آمنوا آه يخادعون الذين آمنوا الله باي يودروا إنه يعلم الجار ما يخفيه abin da ya bayyana da abin da ya buya duk yana hannun Allah Allah yana sani da shi amma yukhadi'una illa anfusahum ba sa yaudaran kowa sai kawunan suka yaudara saboda haka in an je lahira Allah sai ya yi musu halin su halin nasu daga wuta sun riga sun shiga wuta ƙarƙashin wuta can su munafukai sai a buɗe musu hanya a nuna musu ga aljanna in za su shiga in an buɗe hanya suna ganin aljanna da washa-washa da kicin aljanna da abubuwan jin daɗi a cikin aljanna duk suna gani sai sun je kusa za su shiga sai a rufe ce yaya ja kuma ai haka kwai kuka nuna la ilaha illallah da sallah da zakka da jihadi da haji amma ƙarya kuke yi ba ba abin a zuciyar ku shi aka bi wannan hali irin naku ainihin yadda ubangiji ya ajiye bayansa fadarsa annuri ne zalla Allahu nuru samawati wal ard sannan duk waɗanda suke hade da fadar su ne annabawa da mala'iku su ma nuri ne zalla wanda ake kiransu a istirahin musulunci alaihi musalamu in ka faɗi sahabbai za ka ce radiyallahu anhum in ka faɗi annabawa za ka ce alaihi musalamu in ka faɗi mala'iku za ka ce alaihi musalamu Allah ya tsabi min mala'ikati rusulan wa min nasi su waɗannan su ma haske ne zalla da annabawan da marayikun dukkansu haske ne zalla hijabuhun nur in ka yi imani da Allah ma Allah ba zai karbi imanin ka ba sai ka hada masa da marayikunsa da annabawan nasa daga nan kuma sai haske amma akwai dan duhu kaɗan a cikin hasken su ne ake kiran su mahafuzai ba ba haske ne zalla irin na marayiku da annabawa ba masu mai a wannan mahafuzai ne akwai baki-baki kaɗan a cikin hasken su kuma istilahin musulunci kowanne ya kira daga cikin ala ce radiyallahu anhum in ka faɗi sahabbai zai ka ce radiyallahu anhum in ka faɗi waliyye zai ka ce radiyallahu anhum su mahfuzai ne haske kenan amma da wani dan baki bai kadan sannan kasa da wannan akwai haske ya fi yawa akwai baki amma bayi da yawa su ne sauran waliyyai da sauran muminai da yake yadda aka fifita annabawa wargar faddalna ba'dun nabiyina ala ba'din aka fifita manzanni tilka rusul faddalna ba'dun ala ba'din su ma mu'mina haka aka fifita junan su har a komo inda haske ba yawa har a komo inda haske kaɗan to daga nan sai dakatar wato inda ake samun musulmi kenan sai ya shigo da waɗansu mutane waɗanda a zahiri su musulmi ne a baɗini su kafirai ne su ne wanda muka karanta yanzu minan nasu wani ya kudu amanna billahi min akhir to sai mai da su gasket tsakanin tsakanin haske da baki to daga nan sai ya kawo kafirai kafirai masu littafi su baki ne amma da haske haske kawan bayan magariba kawan magariba haka su ne masu littafi muna haduwa da su ta wajen imani da Allah da annabawa waɗansu su ba su yarda da waɗansu mun yarda da su su duka gaba daya da imani da littattafan Allah su sun yarda da waɗansu mun yarda da dukkan su gaba daya muna auren ƴaƴansu muna auren matansu muna cin yankansu da ya zumunta tsakanin mu don su yarda da lahira daga nan sai baki amma ba baki kirin ba baki su ne arna majusu wanda suke ba su da littafi sai tsafi in ka tambaye su wala in sa'atun man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah in ka tambaye su waye sama waye kasa sai ji Allah waye yi ku sai Allah me yasa ba ku bauta mu a wane mu mu fiskanci Allah ba ne mu dodo muke bautawa shi ko ya kai mu ga Allah Allah ya bashi dama ya cece mu amma mu wane mun bauta Allah iyayen mu ba su gada ba su ne arna wato baki kenan ba baki girin ba masu tsafi sannan kasa da su akwai arna zalla gaba ɗaya su kuma arnan ba su yarda da Allah ba akwai Allah masu ji maganar mutane ne Allah din nan maganar lahira maganar mutane ba ba ba maganar gaskiya ba ne to su ne dahariyawa su ne wanda suka ce ba su da Allah ba gaba ɗaya masu aƙidar China da Rasha da sauran masu irin wannan aƙida wanda suka ce wai ba su da Allah to daga nan baki ya gare auka zulmatin fi bari luji ya gashe mawjun min fawqi mawjun min fawqi sahab zulmatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yariha wa man lam yajalillahu lahu nuran fama lahu min nur to haka abubuwa suke fadan Allah haske ne zalla annaba da malaikai suke rungume da fadar haske ne zalla sahabbai da waliyai su kuma haske ne amma akwai dan dan digon baki baki wanda ya hada su ba su zama masumai sai ne su zama mahfuzai haka har aka iso inda hasken ya kare aka shigo da munafukai shi munafiki a duniya ya fi kafiri daraja domin ana komai da shi na musulunci ba za a yaƙe shi ba ba za a sai da matarsa da 'ya'yansa ba ba za a kashe shi ba don kafircinsa amma kafiri ne su ne munafukai amma da'ira sun kasa kafe innal munafiki na fin daraki la so ibn nar in an je da'ira kasa da kafirai ke sa su wuta kasa da kafirai ke sa su haka abubuwan suke sai yanzu an yi magana da musulmi wanda suke sun yadda da komai an yi maganan kafirai suka ce ba su yadda da komai ba na musulunci ga waɗanda suka ɗauki fuska biyu ta wajen ana sallah da su ana karatu qur'ani da su ana jihadi da su su musulmi ne ta wajen ba su yadda ba su kafirai ne suna ke kiran su munafukai
fi qulubihim marad fazadahum Allah marada wa lahum 'adabun alim bima kanu yukazzibun fi qulubihim marad وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون abin da yasa suka zama haka akwai ciwo ne na shakka da kafirci a cikin zuciyar ba musulunci a cikin zuciyar musuluncin nasu suna zan a gabobi ne domin shi musulunci wani abu ne mai ƙarfi mai nauyi wanda yake zamowa a cikin zuciyar mai shi al-islamu عقيدة راسخة عقيدة راسخة توجب أقوالا وأفعالا ونيات وأهوالا wannan abu mai nauyi in ya zauna a zuciyar mutum sai ya wajabta masa wasu abubuwa wani da ba wajibai bane zai wajabta masa faɗin waɗansu maganganu kamar ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya karatun fatiha da sura ya sallah akwaran kenan wani yadin da niyoyi azumi gaba ɗaya ba yi da wani aiki sai niyya sannan ko sallar ma sai ka yi niyyan farilla ka yi niyyan sunna daban wani yadin wa af'alan da ayyukan ruku'u da sujada da dawafi da sa'i da abubuwan da za a gani a gawa wannan da aikin na musulmi ne a fara kenan wa hawaran da yadda yanayi za a ga tubabin da musulmi ke sawa daban suna sawa a gane shi musulmi ne tubabin da wanda ba musulmi bai ke sawa daban ana ganewa da tubabin nan shi ba musulmi ba ne saboda haka annabi ke tsoratar da mutane man tashabba bi qaumin huwa minhu duk wanda ya kamantu da mutane to zai zama cikin su saboda haka ake son mutum ya ya ya halatu da halayen yan uwansa musulmi kar ya halatu da halayen waɗanda ba musulmi don ya jefa mutane shakka daga mutum ya hango ka kana musulmi tare da yadda rigunan ka zo ya kori ga ka take a gane kai musulmi ne ka hutar da mutane shakka kenan يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم ويشكرون في قلوبهم مرض ciwon kafirci da ciwon shakka shi ne cikin zuciyarsu yana musulunci ya shiga wa zadahum Allah marada sai Allah ya ƙara musu ciwo saboda ƙarfi da Allah ke ƙara wa annabi da futuhat kullum mutanen gari kaza sun zo sun musulunta mutanen gari kaza sun zo sun musulunta jama'a kaza kaza sun zo sun musulunta to wannan abu sai ya kara mu ciwa zuciya su ba za su ga annabi ya ci gaba ba za su ga dinin annabi ya ci gaba walau ma za mu nalimu bima kadu yakzibu kuma azaba mai radadi tana jiran su a lahira saboda ƙarya da suke yi cewa amanna billahi wa billahi wa bil yawmil akhir alhali wa ma hum bi'minin saboda ƙarya da suke yi ko yukazzibu saboda ƙarya da gaskiya da suke yi وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إذا مؤمنين sun gane halayensu ka ce kai musulmi ne na ga dazu ka yi kaza na ga dazu ka ce kaza ya kai da wani kuma ni kaza ashe ku ba musulmi bane a mu musulmi ne mu musulmi ne to ai wannan maganganun da kuma musulmi ba ya fada wannan ai ba ta wuri ne ai sai arzaki kowane musulmi haka bai yadda kuke nan zahirinsa daban baɗininsa daban haka yake wannan ya ɓanna ne a bayan gaza la tufsidu bi zarri lokacin da Allah bai aiko rai ba kasa ba ce take bada da mai shiryarwa da annabi ya zo duniya jagora mai shiryarwa ya zo haske ya shigo cikin duhu kar ku nemi dawowa da duhun nan da annabi da duhun nan da annabi ya kora kar ku bata kasa bayan Allah ya gyara ta da aiko annabi musulmi la tusidu lardi karu da suka ce inna ma nahnu muslihun ai abin da muke ciki ba banna bane mu ne masu gyara mu ne masu gyara mai masu daidaita halin mutane kamar yadda yake a wannan zamani da kowane zamanai wato ana neman a haɗa kan mutane amma kan abin da zai daidaita su ba kan abin da Allah da annabi suka ce ba akwai wani abu da yan boko suke kiransa come around muna kiranka ka zo nan amma kar ka zo mana da wani abu daban sunansa addini ko ɗariƙa ko shi'a ko izara kai dai ka zo zalla a nan kumaron to idan wayannan sun taru wannan taron nasu ba ba addini ba ɗariƙa ba shi'a masu shi'a ba izara masu izara su mutane ne zalla ba kuma ɓangaranci ta haka ake so duniya wai don a zama ɗaya a zama ɗaya don a daina faɗace-faɗace da juna ganin ɓangaranci da addini da ɗariƙa da wata abawar izala da wata aba shi'a to su ne suke kawo bambanci tsakanin mutu a ajiye waɗannan duka a zo kawai ku zo kawai mu yi abin da zai amfane mu banda addini banda ɗariƙa banda waɗannan waɗancan abubuwa to sai ce ai bayyana irin abubuwan shi ne muke bata kasa amma yadda muke nan muna daidaita mutane kowa ya san mutum ne dan uwansa ya gari ba wani mutum ko ko kafiri ko musulmi ko dan izala ko dan dariƙa ko dan shi'a ko dan wani abu ba a shi ne gyaran haɗa kan mutane kenan ko maron kowa ya zo shi kaɗai yake nema ba a neman wani abu na addininsa ko na ɗariƙarsa ko na wani abu na wata aƙidarsa وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوب مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إن أكجمدوا أبن لو جاء إنهم بناني ai zai a ga a duk wanda aka gani duka sai a shakkarta a ce shi ma dai ko musulunci sa irin naku din ne musulunci a baya baya ne ba baya cikin zuciya kar ku yi haka yau ce inna ma nanu muslimun ai mu ne masu gyara masu hada kan mutane kowa ya bar abin da yake bambanta tsakanin da dan uwansa a zama abu daya ai mu ne masu gyara ma ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
ah innahum mufsidun walakin la yashurun Allah ce ku fadaka ku ji maganar da ke wai su masu gyara ne ƙarya ne humul mufsiduna su ne ma masu banna duk wanda yace cikin shani duka a fitar- a fitar da maganar Allah da annabi cikin harkoki a fitar da maganar sahabbai a fitar da maganar waliyai cikin harkoki a yi abin da zai amfani mutane to me zai amfani mutane bayan an raba su da maganar Allah da annabi da maganar waliyai da maganar sahabbai da maganar manyan manyan muminai ai wannan shine babban banna raba mutane da maganar Allah da raba su da maganar annabi kamar nan kasan ma a- akwai wani mutum babba ne musulmi ne amma yana magana da waɗansu mutane sai ya ce musu ai shi musulunci shari'ar musulunci ai ra'ayi ne na yariman bakura amma gani yanzu ni musulmi ne amma ban yi da shari'ar musulunci ba kuma yana sallah to kaga cewa mutane su zama ɗaya din nan da suke ganin shine gyara to shine banna walakin la shuruna amma ba san abin da kuke kiransa gyara din nan shine banna ba abin da kuke kiransa banna din nan abin da musulunci ya kiransa ɓanna ɗin nan da suke kiransa gyara a, ba shi ne gyara ba
وإذا, abinda Allah ya faɗa da abinda Allah ya faɗa su ne gyara ba abinda wani ya faɗa ba وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون wa za ki lahu aminu kama amana nasu qalu anuminu kama amana subha ala innahum subha walakin la ya'lamun idan mu'minai sun musu nasiha sun ce musu ku yi imani mana na gaskiya kamar yadda imanin su abubakar da umaru da usmanu da aliyu imanin muhajirai gaba ɗaya da imanin lansaru gaba ɗaya ku yi imani irin nasu mana cike da bai ƙaru sai su ba da a numinu kama amana su ba kuna so ne in mai da kanmu wawaye kamar muhajirin wanda suka baro danginsu suka baro ƙasarsu suka zaɓi bakunta da talauci suka dawo suka zauna a ƙauye suka bar binni wannan shine kuke so mu yi wannan banda wawa wa zai yi haka kawai wani mutum ya kira ka ka rabu da garinku ka rabu da danginka ka rabu da gidajenka ka rabu da iyalanka ka dawo ka zama talauci a wannan wuri shine hankali wani ai wauta ne ko kuma imani irin na lanzaru ba ko ya zo baka san shi ba an ce an haɗa ka da shi dan uwanka ka raba gidansa ka raba gidanka gida biyu ka bashi rabi matan ka ma in sun kai su hudu ne ka ka sallami guda hudu ka ba bakin bakin guda biyu kai ka rige guda guda biyu ko kuma in- in biyu ne ka rige daya ka bai bakon mace daya wannan mai hankali yana yin haka suna suna ratayawa mutane rashin hankali alhali ko su ne ba su da hankali duk mutumin da ya ce ba zai tona rami ya- ya- ya ya zubar da iri a cikin ramin a ce ya yi shuka ba in an yi haka banna ne an ɓata iri to ai ba zai ba zai girbe ba ba- bari in Allah ya kai mu saboda haka dai musulmi suke ba da rayukansu da dukiyarsu da komai wa Allah inna Allah ashtari min mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya riga ya sayi rayukan mu'minai da dukiyoyi da dukkan abin da yake nasu da mai zai biya da aljanna Aba- amma ba wannan ba bashi aka yi ba abin da za a biya ka da shi ne bashi baka da wurin ajiye shi idan mutum yanzu an bashi an bashi ƙananan motoci guda goma tare da mutane 'yan mata aka ba shi kitkoki guda goma cike da samari masu yin ƙarfi aka ba shi 18 guda goma ɗauke da abinci da iri-iri da kayan mutane an baka naka ne gidanka nan kaduna kana da gidan da zai ajiye waɗannan motoci ƙananan motoci masu yan mata guda goma motocin ko kokitika guda goma cike da samari ko kuma babban mota tana cike da kayan abinci kana da gidan da za ka ajiye waɗannan baka da su abinda Allah zai biya mutum da aljanna aljanna ba ta da wurin zama a duniya gidan mutum ɗaya ma zai shanye duniya gaba ɗaya balle gidan sauran yan aljanna to saboda haka ashe ba bashi aka yi ba wurin da zaka ajiye kayan ne babu sai ka ka je lahira da kanka ka tanda abun a can to da yake haka ne to su munafukai suna ganin kaman rashin hankali ne wauta ne wai ka ɗauki kanka da gemunka da matanka da 'ya'yanka da gidanka da dukiyarka duk ka miƙa wani mai gemu ɗan uwanka wasu yadda ya yi da su wani ai wauta ne rashin hankali ne to sai suna dangana wa muminai masu imani din nan wai rashin hankali Allah ya riga ya saya da su da dukiyarsu da gidajensu da komai nasu Allah ya riga ya saya zai biya su da aljanna munafikai sun ce wannan ai rashin hankali ne wanda ya bigawa wani mutum kayansa da matansa da ya'yansa duk ya miƙa wani ya yi tasarrufi da su wata rana akwai wani sahabi to ba kyakkyawa ne yana da muni a fiska ya zo madina sai da wajen wata takwas baba shi ya yi so gaban annai ba wai saboda mummuna ne a tattare a tattare a hana shi rannan sai ya samu dawo wuf sai ga shi ga annabi gabansa sai ce ya rasu lallahi ce ba ne me sunan ka ce suna na sa'adu yanzu munin nan na haka zai bari shiga aljanna ce ina ce kai musulmi ne ce tun a garin mu ni musulmi ne nan ko yanzu kwana na shekar yau wata na takwas a garin nan saboda muni na an hana ni ma an ganka an yi munin nan zai bari in shiga aljanna ce bari ma ka gani za ka shiga aljanna munin ka ba zai hana ka shiga aljanna ba annabi ya ce jama'a yanzu a garin nan madina wace yarinya ce budurwa mafi kyau mafi isan aure aka yi tunani aka tabbatar da budurwa ɗaya aka ce to shi kenan ina anguwansu anguwa kaza ina layinsu layi kaza wanda ya san gidan ya kai min wannan mutum idan ya je ya sallama mai gidan in ya fito ya ce ni na aike shi na riga na aurar da yarsa wannan mutumin da ake tattarewa na ba shi ta sai ya je da ya je ya sallama a gidan sai ta yarinya ce ta fara fitowa sai ya ce na zo wajen mai gidan ne sai aka gaya masa da yare ko sai ga mutumin nan da ake tattarewa ake hana shi garin annabi me ya kawo ka gidana annabi ne ya aiko ni wai ya yace bi ya ce yarka mai suna wance ya auren min da ta yanzu ta zama mata ta ce ka tafi karka wa annabi ƙarya ka tafi karka wa annabi ƙarya suka kore shi da komawa sai je ya gaya wa annabi sun kore da sun ce ƙarya ne maka annabi ya ce nan da nan sai ga mutum ya guje ya biyo mutumin ya ce da ya gai zuwa annabi ce me za ka gaya min na aike mutumi na ka ce ban yi ba ka yadda maganar sa ba sai wallahi ya rasu na ce kari muna ce kari yake wallahi da mu da matan mu da ya'yan mu da komai na wallahi hannunka ya rasu wallahi muna ce kari yake to ba kari ya bane na ba shi ita to ka je wajen sai na Usman ya baka dirhami ɗari wajen ya kira ya ga masa habbai kaman guda hudu kowanne ya baka miliyon ya baka dirhami ɗari ɗari maza ka je ka sayo kayan angwanci sai kenan sai ya karbi wannan kudaden wajen waɗannan mutane da aka ambata sai ya nufi kasuwa wajen kayan amarci sai aka buga gangan zuwa yaƙi sai ji kai kayan yaƙi zan saya ba kayan amarci ba sai sai kayan yaƙi sai aka je ku aka fara yaƙi yana kashi kafirai yana kashi kafirai annabi na ce wani mutum ne wannan yayi rawani ya rufe fuskarsa sai ido wani mutum ne wannan sai aka ce yayi an gwannan naka ne ya rasulullahi shi nan sai ya yi shahada da ya shahada a rannan din sai annabi ya ce Allah sarki ku ne masa roban budurwa ɗaya duniya ga 'yan matan aljanna suna warwason ganinsa ko ko kun yi kun masa roban zuba yar guda ɗaya to haka sahabbai suke matansu da ƴaƴansu da gidajensu da komai nasu na annabi ne tun da yake Allah ya ce ya saya to wane ne zai karbi kayan Allah in Allah ya saya duniya ai sai annabi to ina hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su munafikan su ai wannan wauta ne gemu mai gemu komai naka kamar hannun wani mai gemu dan uwanka sai yadda ya da kai banda wawawa sai haka alija duk wanda bai yarda da annabi na da abinda annabi na ya faɗa ba shine wawa ba wanda ya yarda da magana annabi ba wa zaliku allazina amanu qalu amanna ara haka ne innahum su wa'annan munafikai masu cewa sahabbai wawaye ne sun baro garurukan su da gidajen su da matan da dukiyoyin sun ga sun dawo Madina sun sun yarda da talauci da waɗannan da suka bada gidajen suka bada matan suka bada komai nasu baki saboda sun yarda da imani to su ne wanda suka yadda da Allah da annabi su ne masu hankali wanda wasu yadda su ne wawaye ala innahum sufa su ne wawaye walakin la ya'lamu na mawzan haka ne ba saboda haka masu cewa sahabbai wawaye Allah ya musu raddi ya ce su ne wawaye ba sahabbai ba saboda haka yanzu muridai masu shehunai da suke sallama shehunansu kaga munkare suna ce wauta ne wawaye ne kashi Allah yana musu raddi duk wanda yake wanda ya yarda da maganar Allah da annabi shine wawa to shine wawa ba ba wai da maganar Allah da annabi ba domin su ma dai al-ulama wa rasul anbiya'i yadda ake wa annabawa biyayya haka za a yi wa malamai don su ne magada annabawa din
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون su munafukai in sun gamu da muminan na gaskiya ya ji mun ji daɗi mun gode wa Allah da ya kuma na annabi Muhammadu mun ji daɗi da mu da ku duk muna cikin imani da mu mu na ku ne mun bi Allah mun bi annabi sallallahu alaihi wasallama wa za ka rabi da shahadinim in kuma suka koma suka kadaice da shedanun su wato shugabannin su masu koya musu munafurci din su Abdullahi ibn Ubayy qalu inna ma nahnu mustadiuna wa mun ba wasa muke da hankalin su don a ce mu mu'mine ne a kiyaye mu sharrin yaƙi da ɗebe mata da ɗebe yaya a sayar wai za da kullum na amanu in sun gamu da muminan na gaskiya ta haɗu su kan ce musu amanna wai za ka rabu ila shahadi ne in ko sun kare ce zuwa ga yan shaidanu su ya gabanin shaidanu ƙaru inna ma'akum inna ma na hannu mustazimu ba muna tare da ku abinda kuke ciki duk shi muke ciki muke ganin ko kuna sallah irin nasu kuna yaƙi da biya daga su yaƙi ja ai mu wasa muke da hankalin su don mu samu zaman lafiya inna ma nanu mustafi wani wasa muke iyaka wasa muke da hankalin su ne ba mu yarda da su ba kuma yarda da yakin su ba الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون yadda suka ce suna yaudaran Allah suna yaudaran mumine cewa su musulmi ne to Allah zai rama wannan yaudara da suka yi yukhadi'una Allah wal ladina amanu ma yukhadi'una anfusahum wa idza qila ma aminu kama amana an-nasu qalu nu'minu kama amana as-sufaha'u ala annahum sawa'a wa idza qila alladhina amanu qalu amanna wa idza qalu la shahadin in sun karece daga su sai manyan shaidanunsu domin kowace jama'a tana da yi jagoranta daga cikin manyan kafirai suna jin maganarsu ko sun ce sun musulunta maganar wannan jagoran suke ji ba za su ji maganar annabi da sahabbai ba saboda haka suka zama kafirai a cikin zuciya suka zama musulmi a zahiri su shirya ga zuciyarsu fahim layar jiuna ko ba yadda za su koma baya su ɗauko kyakkyawar hanya su ɗauko su dawo
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم
bayan bakinka baya faɗin gaskiya sun haka ne misalin su
صم بكم عمي فهم لا يرجعون sun mansu kurame ne ba sa jin wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa jin alkur'ani hukumar su baibayi ne bebaye ne ba sa iya faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba iya faɗin ba iya karatu ba sa iya karatun qur'ani sun kurame ne bukumun baibayi ne ba sa iya faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ba sa iya karatun qur'ani umiyun makami ne ba za ganin hanyar shiriya wai ya rau sabila rushdi la tajidu sabila wai ya rau sabila ghayyi yattajidu sabila ba za iya gane hanyar hanyar shiriya ba mu layar jiwon kuma za su koma su dauko hanya tun da motar su ba ta da ido ko kuma ba has- ba hasken da zai nuna masa komawa
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصاعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كغير من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من السوائق هذا الموت الله مهين بالكفرين ga misali kuma na biyu auka sai min koko mamako hadiri fi zulumatun hadirin na yana dauke da dufai wa ra'adun yana dauke da tsawa wa barkun yana dauke da haske na na walƙiya wato idan shi alkur'ani addinin gaba ɗaya mamakon ruwa ne wanda da shi mutane suke rayuwa da shi dabbobin suke rayuwa amma su a wurinsu suna toshe kunne ba sa son su ji tsawa na ruwan wato a cikin wa'azi akwai gargadi mai ban tsoro sai su san sa yatsu ba sa son su ji wannan irin gargadin balle su bar abin da suke yi su koma abin da sahabbai suke yi fi zulmatun ga duhu waradun ga ga tsawa wanda take kama da wa'azi mai gargadi wa barkun ga haske wanda zai nuna alamar gaskiya za su zama alaihim kamu idan idan duhu ya zo musu sai su rasa inda za su tafi sai dai su tsaya ba dama tafiya in an dauke wutan mai mota ba zai iya tafiya ba in an dauke haske a wurin mai tafiya ya shiga duhu ba zai iya tafiya ba أو كزيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من السواق saboda tsoron tsawon nan ma'ana kada su ji gargadin nan kar ya canja musu tunaninsu su bar kafir su goma musulunci irin na sahabbai wallahu muhidun bil kafirin Allah ce su yi dai duk inda suka je suna hannuna ina rike da su suna hannuna ba za su ba za su tsere mini ba ba za su tsere ba azaba ta ba za su tsere ba azaba ta ba aw ka zai min asabi zulumatun wa ra'dun wa barq yajarun asabihum fi azani min as-sawaji hadar al-maut wallahu alla muhidu yana kewaye bil kibri da gabarai suna hannunsa ba za su tsere masa ba يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ya kadul barku wato wannan walƙiyar nan da take cikin wannan hadiri ya kadu yakan yi kusa ya ɗau ya afsarau ya fauce idundunansu har ma su nemi ko za su canja matsayinsu ne su koma musulmin gaskiya saboda wannan haske da wannan tsawa da ake yi auka zai yi min safi zulmatun wa razu bar يجعلنا سابعا في آذان من السوائق هذا الموت والله مؤمن بالكبرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا به إن إن ولقيت تهز كامت سيسكار يتفيا كما كاموت تساك مدوا إن وتن تساك مدوا سيسكار كما دا فإذا زم عليهم قاموا سيسكار تند باو باو تابا هسك بلسي كما kamar mota ce in mutanta ya mutu ko kuma mutum ne mai tafiya haske ya mutu gare shi yana cikin tsoron fadawa cikin wani rami ko karo da wani abu mai muni yake cikin duhu yake wallahu muhidun bil kibrin yakadul barqu yaqtabu absaram kullama fa'ala hum mashawbi wa idza azlama alaihim qamu wa law sha'a Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim kaga kafiri ko munafiki da aka ji mun sun hukuma dinnan ai ka gan suna da kunne mai ji jin gaskiya ne ba ta yi umyun makafi ne amma suna ganin hanya gaskiya ne ba sa gani hukumun bai bayi ne suna faɗin kowace magana maganan Allah da annabi ne ba sa faɗi umyun makafi ne suna ganin hanya amma gaskiya ne ba sa gani walau sha Allah da Allah ya ga dama da zaba bi sabihin wa sai shafe irin nasu ma gaba ɗaya ba wai makafi za su zama ba a shafe wurin ya zama kaman goshi a nane idon a shafe kunnen ya zama kamar ƙeya ba rami balle su yi wani da Allah ya ga dama haka zai shafe ido ya shafe kunne inna Allah Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in kan duk abin da ya ga dama yi yana da iko yin sa abin da bai ga dama bane baya yi
ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون yanzu an hada mutanen gaba daya su mutanen rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi din an tara su gaba daya an yi bayanan mutanen kirki daga cikinsu a cikin ayoyin farkon bakara an yi bayanan kafirai daga cikinsu aji bayanan ana cikin bayanan mutanen da suke cikin zuciyar su kafirai ne a jikunan kuwa sun nuna wai su musulmi ne don za a hada su gaba da za a kira su ya ayyuhan nasu ya ku jama'a mutane gaba da na duniya ubudu rabbakum ku zo ku bauta wa ubangijinku allazi kharaqakum wanda shine ya halice ku dodo bai iya halitta ba balle ya halice ku balle ya ba ku umarni balle ku daina bautan Allah ku bauta masa allazi karakum wallazina min qablikum Allah ubangijin ku wanda ya halice ku ya halici iyayen ku da kakannin ku wanda suka riga ku la'allakum watakila tattakuna za ku kiyaye kanku fada wajen azaban wuta ko azaban duniya da Allah wurin Allah da Allah wurin harshen larabci ana yana yiwuwa abu zai yiwu ana kaunin abu zai yiwu amma wurin Allah komai nasa shi yanke ne ba tare duniya ciki amma wurin mutanen da ake magana da su ne da Allah ko ko Allah zai sa su musulunta su kiyaye kansu azaban Allah shi da shi Allah da Allah take duban bangaren su ba bangaren Allah ba la'allakum tattabuna watakila in kun yi haka za ku kiyaye kanku shiga azabar wuta da azabar lahira da azabun da azabar duniya alhamdulillah ya jama'a dukan mu karanta fatiha da salatul fatiha uku uku wanda bai iya salatul fatiha bai karanta fatiha da kowane salati uku uku abubuwan da suke faruwa na bacin kasa na kame mutane ana cikin nabi da na kame dabbobin mutane a gudu da su da abubuwa da suke faruwa na kakkashe mutane ba gaira ba dalili wanda suke faruwa nan kaduna zuwa abuja ko kaduna zuwa birnin gwari ko zuwa katsina ko abin da yake faruwa a ƙasar zamfara ko abin da yake faruwa a wajen mambila da abin da yake faruwa a wajen ƙasar benue na rashin zaman lafiya kakkashe mutane da ake yi da sace su da ake sai sun biya kuɗi ku roƙi allah allah ya ɗauke mana wannan bala'i allah ya yi mana wannan bala'i albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkan musiba dukkan musiba tana sauka akan mutane ne saboda laifukan su idan ma Allah yana rigewa ne ma ta wani musiba da ma ka sauka da yi ko ya bu an kafe Allah muna tuba gare ka ka yafe mana ka dauke mana wannan bala'i na kinnabi da bala'i na kakkashe mutane da bala'i na zagin waliyai da bala'i na zagin sahabbai da matan annabi da duk abin da yake wajabta wannan bala'o'i Allah ka raba mu da shi Allah ka raba mu da wannan bala'o'i Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka da mu da sunan Allah ka ba mu natsuwa a cikin gidajenmu ka ba mu natsuwa a cikin kasashenmu ka ba mu natsuwa a cikin hanyoyinmu ka ba mu natsuwa a cikin kowane hali da muke yi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka shi tijan albarka shi ibrahim
الله أكبر الصلاة الخمس
Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya yi mana Najeriya da zama zauna lafiya Allah ya yi wa'annan bala'o'i da suke faruwa na sace mutane a nan kaka da sace dabbobin su da kashe su ba gaira ba da ni Allah ya yi mana albarkar su fatiha salatu wa shi Amin Allah ya yi mana Vamos.